العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله قواعد شافي لنا shafi na talatin daidai ko ina za mu tashi na mu talatin da ɗaya bismillahi rahmanu rahim fa'idatu wannan fa'ida ce naqiyatun tsabtatacciya ko kace tsarkakakkiya wahiya hazi ita ce wannan man arada an yi akara lahu fi umurihi duk mutumin da yake so a jinkirta masa a cikin rayuwarsa ta duniya wato ya yi tsawon kwana a duniya wa yunsara ala aduwiji kuma a taimaka masa akan makiyinsa ya samu nasara akan abokin gabansa wa yuwasa alaihi fi rizqihi kuma yana so a yalwata masa cikin arzikinsa na duniya wa yuqa mitata su'i kuma a kiyaye shi mummunar cikawa shine cikawa babu imani duk wanda yake na waɗannan abubuwa guda hudu fal ya kul lalle ya faɗi wannan addu'a hina yumsi a lokacin da ya maraita wato da maraice wa hina yusbihu da lokacin da ya wayi gari wato da safe ya faɗi wannan addu'a salasa marratin kafa uku addu'a ita ce subhanallahi mil al-mizan wa muntaha al-ilmi wa mablagha riba wa zinatal arshi subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah bil almizani cikin mizani ma'auni wa munta da ilimi da kuma matukar ilimi wa mablagar riba da ma'isar yadda wa zinatal arshi da kuma nauyin al'arshi wannan shi ne tasbihin da ake fada safa da yamma kafa uku uku domin waccan fa'idodi guda hudu intaha wannan addu'a ya ƙare min kitabi manahijin sa'adat an samo shi daga littafin manahijin sa'adat wai hanyoyin arziki manahij jami'a na manhaj ta farki hanya shine manhaj manhaju ta farki jami'in ka manahij Qur'ani ba akwai shir'atan wa minhaja ba shir'atan wa minhaja duk ma'anarsa daya haɗufu tafsirin ne shir'a ɗin nan shari'a ne ta ma shari'a ma'anarsa a luga shine hanya shari'a ta farki minhazu ta farki sabilu ta farki tariqu shi ma ta farki alhamdulillah sai mu majami dan lafiya ya iyali aka gari shafi shafi na hamsin da tara ya za a tashi wani wasuwisu mai yawan wasuwasi mutumin da kokwanto ya aure shi shi ne allabi iskan kahawu shakku shi ne wanda shakku ya aure shi shi ne kuma almuwasuwisu to ya turukul waswasata ya bar wannan wasuwasin da yake min kalbihi daga zuciyarsa abin da zai fara yi yanzu ya daina wasu ma'ana ya cire wasu a zuciyarsa kar ya yi aiki da wasu wala ya fi bi ma shakka fi kuma ba zai kawo abin da yake shakka a cikinsa ba ka gane ko da yana shakkun ya bar raka a nesa kudu wanda in ba mai wasu wasi ba ne kaga dole ko ya kawo raka'an nan da yake shakku ko kuma sallata ta ɓaci ko to amma shi wanda wasun ya zama masa larura la ya ci bi ma shakka fi ba zai kawo abin da yake shakka a ciki ba sawa'u raka'a ce ko ruku'u ko sujjada ko karatun fatiha na farilla yake ganin ya bari ko kabara harama yake wasu wasun bai yi ba ko ya tashi ya tafi yana wasu na yi sallama ko ban yi ba duk ya ɗauka sallarsa ta cika ina fata an gane shi ne babban maganin da zai kore masa wannan waswasin walakin sai dai yasjudu ba'da salam zai sujada bayan sallama duk sallar da yayi sai ya sujada ba'da sawa'un daidai ne shakka fi ziyada yana shakka cikin ƙari ne wanda yake jawo ba'adin au nuqsani ko kuma a cikin laji yake shakka wanda yake jawo kabri ba abin da zai yi sai sujada ba'adin dama sujada ba'adin ana yi ta ne tarkiman lishaitan domin durmuza harshen shaitan aka cusa masa bakin ciki inda yana jefa maka wasu wasi dan ya bata ma ibada to kai kuma duk sallar da kai kai sujjada ga ubangijinka domin ya ƙara jin haushi ko zai daina jefa ma wasu wasi wa man jahara fil qunuti wanda ya bayyana cikin karatun alqunuti na sallar asuba fala sujuda alai babu sujjada a gare shi walakinnahu sai da cewa shi yukurahu amdu an karata ganganta shi an gane yayi ganganta bayyana alkunut makaruhi ne ba a yi ta a bayyane in ka bayyana sallah ba ta ba su ba amma ka yi makaruhi amma inda mantuwa ne ba wata sujjada da ba mu sahabi ko ita alkunut ko manta ta kai ba kai ba gaba ɗaya ba wata sujjada kabli ko ba ni balantana ka yi ta sai ka manta ka yi ta a bayyane ba wata sujjada sai dai yukurahu amduhu an karhanta ganganta shi wa man da surata wanda ya ƙara karatu sura fin raka'atai lil akirataini a cikin rakawoyi biyan nan na ƙarshen azhar da la'asar da isha ko kuma a cikin raka'an nan guda ɗaya ta ƙarshen magariba sai ya manta ya karanta sura bayan fatiha wala su juda alaihi babu sujada a gare shi alhamdulillah amen iziya ko da shi ma wuya zo ba ka da littafi ba to shafi nawa ne iziya dari da tasa'in da nawa dari da tasa'in da biyar za mu tashi wa ya aƙidu safihu zurra'i a tsira ta biyar daga sama a tsakiyarta wa ya aƙidu safihu zurra'i السفيه واوة ذو الرأي ما أبو رأي إلى الناس نواوة يعجد ينا قدر أولي لبنتي كإرثة بإذن وليه أما لإذن الولي تشيما أغاني واوة أنم قصة تكين شرد الولنش آية كوي همسة بيكو ما هو كشباية الولنش amma shi wannan ba mahaukaci ba ne amma wawa ne bayi da ra'ayi nasa mai kyau. To an yadda ya yi wa ‘yarsa alwalanci, amma da izini waliyi da izinin alwalinsa, idan akwai uba gare shi da izinin babansa, to akwai mutum kaza kaza ya zo yana neman auren ‘yata ya ka gani in yace ka je ka aura masa, in ya auren ya inganta. amma in yi gaban kansa aka zo aka yi lufa-lufa aka sa shi a ɗaki aka hana shi ya gaya wa alwalansa to ko ya ɗaura auren na auren bai inganta ba wannan ha yana daga sharaɗin alwalanci albulugu balaga wal aqlu da hankali wa zukuriyatu da kasancewarsa namiji ba mace ba shine mazantaka ba mazakuta ba mazantaka ya zama namiji ne ba mace ba falmar'atu kaga ita mace la yajuzu aqduha daura aurenta baya halatta ala nafsiha ga kanta ta wa kanta alwali ta daura wa kanta aure baya halatta wala ala gairiha wala ga watanta ba za ta yi wa kanta alwali ba ba za ta yi wa wata alwali ba ko ita za a yi wannan watan wala amma ya halatta gare ta an tufawida da miƙa lamarin liman ya aƙidu laha ga wanda zai ɗaura mata aure minar rijali daga cikin mazaje fi tazwiji na fita cikin auren da kanta ko da ba za ce babba ce da ta mallaki hankalinta ta manyanta to sai dai ta nemo ko da ɗanta ne da wakil tashi ya ɗaura mata aure ko babanta ko wanta ko ƙaninta ko kakanta ko ɗan baffanta wa fi amatiya haka nan da cikin aurar da baiwarta alƙinni wacce ta mallaka fi ta zuwiji nafsiha wa fi amatiya cikin aurar da kanta da kuma cikin aurar da baiwarta alƙinni baiwa ƙinni wacce ta mallaka walmutaka da kuma a bar ‘yantawarta, da bai wata ce amma ta ‘yanta ta, ita ce maulanta, in za ta yi aure, to alwalin wannan uwar jijiyar nata da ta ‘yanta ta, shi zai zama alwalin wannan mu'utaka a bar ‘yantawarta. Wa mani ya fi isa iha da duk wacce take cikin wasicinta. Wanda aka bata aka mata wasiya in na mutu a kai wa wance ‘yata ta liƙe musu misali shi ne isa daga wasici ko kuma a an ba ta rukunta ne ko kuma da aka yi mata aure sai aka haɗa ta da ƙanwata ƙarama ko ‘yar uwarta ‘yar ƙarama da za su dinga taimaka mata wajen aikace-aikacen gida sai kuma ta girma a hannunta har ta isa aure kuma iyayen yarinya suka mata izini ta auren da ita ga manemin da ta sama mata to ba za ta yi alwalanci da ita wannan matar sai dai ta nemo alwalinta ita ma ya ɗaura wannan yarinyar aure wannan rukuni na farko kenan sadaki menene alwali da sharuɗoɗinsa da muka karanta sai a rukunin sani rukuni na biyu daga cikin rukunan aure a sadaku shine sadaki fala yasihu nikahu aure baya inganta bidunihi ba tare da sadaki ba a ce an yi aure haka kawai shiru ba a ambaci sadaki ba an mishi kyauta da sunan an yafe sadakin ko an kyautar ba za an ba shi kyauta ko sadaka babu sadaki wannan bai inganta ba in za ka ba shi kyauta ko za ka ba shi sadaka to ka biya wa taka sadaki aka ji an bawa da sadakar budurwa mai ma'ana an biya masa sadaki sadaka an ba shi sadakar sadaki ake nufi ba sadakar mata ba saboda haka ɗaura aure baya inganta bidunihi ba tare da sadaki ba wa huwa rubu dinari shi kuwa sadaki mafi ƙanƙantarsa shine rubu'un dinari ɗaya bisa hudu na sisin dinari min zahabi wanda ya fito daga jinsin zahab ka gane ai az-zahab sunan karfan ne dinar wanda aka kera shi ya zama kudi ka gane ai da dinari da dirhami duk girman su daya nauyin su daya sai dai shi dinar an yi shi ne min zahab shi kuma dirham an yi shi ne min al-fidda amma su a hausa da dinare ɗin wanda aka kera shi a matsayin kuɗi da asalin zahab ko ɗan kulla aka yi ko auren aka yi sai masa ɗan kullen dinare to ya zai maka dinare ai wanda ya zama kuɗi shine dinar sai ka ce amma wanda suka yi zauna a maka za su ai ɗan kullen dahab ko suna cewa sarƙar dahab ko auren dahab to suna nufin zahab ne to wannan daidai ne amma ka ce dan kunnen zinare ba babu dan kunnen zinare sai dai dan kunnen zahab ko kuma sisi na zinare wanda aka mai da shi to rubu'insa shine aqallu sadaqi mafi kankantar sadaqi aw salasatu darahima ko kuma dirhami uku min al-fidda na daga azurfa uku sau hudu shi ne nawa sha biyu ko to tunda an ce shi dinare za a ba da rubu'i ne na dinar ko shi kuma wannan aka ce dirhami sai ya kai guda uku to ashe dinare ɗaya ke yana daidai da dirhami goma sha biyu inda wancan rubu'insa ne ko idan ka ƙara salasatu arba'in ɗin kaga ya zama daidai da wannan dirhami goma sha biyu kenan minar fiddati na azurfa ko ka ba da rubu'in dinar ko kuma ka ba da dirhami uku na azurfa aw ma huwa qimatu ahadihima ko kuma abin da yake zamantowa kimar ɗayan biyu abin da kimarsa a kasuwa ya kai a baka rubu'in dinari in ka kai sayarwa ko ya kai a baka dirhami uku na azurfa in ka kai sayarwa minal urudi na sauran tarkace na kadarori ko da dabba ce ko wani kayan abinci ko sutura ko wani abin amfani in dai kimarsa a kasuwa ya kai ɗayan biyu ko rubu'in dinare ko dirhami uku na azurfa to ya halatta amma sharaɗi ya zama abin yana da tsarki kuma sai da shi a musulunci ya halatta to sannan ake karɓarsa a matsayin sadaki wa huwa haƙƙun lillahi ta'ala shi sadaki haƙƙi ne na Allah ta'ala wa lil adami kuma haƙƙi ne na ɗan adam abu biyu ne a cikin sadaki suka haɗu suka dunkule suka zama sadaki haƙƙun lahi haƙƙin Allah a cikin sadaki salasatu da rahima dirhami uku nan ko rubu'un dinaran nan ko ma huwa kimatu alihima abin da yake daidai da kimar ɗayan biyu in miliyan aka biya sadaki to rubu dinaran din nan shine haƙƙin Allah a cikin miliyan ɗayan nan wa ma za da ala zalik abin da ya ƙaru akan rubu'un dinare ko nawa ne haƙƙun lil mar'ati haƙƙi ne na matar da alwalanta haƙƙinsu ne su ce su sadaki yansu kaza ne in ka ga za ka iya biya ka biya amma ka sani abin da ya ƙara abu rubu'un dinare shine haƙƙinsu asalin haƙƙin Allah dai rubu'un dinare ne falau rabiyati bi isqatihi jumlatan da matan nan ko alwalanta za su yadda da sarayar da sadakin jumlatan gaba ɗaya saboda suna son shi ko suna tausayinsa suka ce a ce tun da kai ne ka zuwa ɗora maka aure an yafe ma sadakin gaba ɗaya ba haƙƙin Allah ba ba haƙƙin su duk sun tarayar lam yajuz wannan auren bai halatta in ka yafe haƙƙin ka to ina haƙƙin Allah shi bai yafe dole sai an bayar sai dai kai da kace ka tausaya din ka ciro haƙƙin Allah ka bayar a bata sauran abin da ya ƙaru kuma a yafe to wannan ya halatta shine yace wala an tufila ma za da ala rubu'i dinari ya halatta gare ta ita da alwalanta ta sarayar da abin da maza da abin da ya karu ala rubu dinari akan rubun dinari dama shi ne hakkin su abin da ya karu ta iya yafewa amma hakkin Allah ba za a yafe ba sai an biya alhamdulillah zai faɗi wa aksaru sadaki to shi rubun rukunin ya kusa karewa to bari mu karasa wa aksaru sadaki mafi yawan sadaki la hadda lahu bayi da iyaka alhamdulillah shi ne karshen sa ba mafi yawan sadaki a ce ga iya gefen sadaki in ya wuce wannan shari'a ba ta yadda ba a wannan bayi da iyaka mafi kankantar sa ne yake da iyaka kada ya kasa da rubu dinari amma akasarin sa a sama bayi da iyaka sai iya abin da kuka daidaita da masu biyan sadaki alhamdulillah ya kai dubu hamsin da wani abu za a zaranta ko za ta ɗaura aure a to ba dama ba ta gama inda ba kaji eh to to ai bai kai rubuci na din ba dole sai ya biya to dama su da suka nemo shi ba shi ya zo ba a in ji ya zo da ni ma ya zo da yana da yawa shi ya sa kana wajen da ko kana wajen da ko ba wajen da ba To ina za mu tashi? A ina za mu tashi? Risala. Tashi. Shafi tukunna kafin ma'aula. Mai nasar. Shafi ɗari bakwai da ashirin da ɗaya a samun jami. وأولى الأذون wal wal ilmu shine dai eh mun yi shi eh wal wal ilmu afdalul a'mal ko ilimi shine afdalul a'mal mafi fitin ayyuka aiki ba menene aiki sallah aiki ne ko azumi aiki ne na ibada zakka aiki ne haji aiki ne karatun qur'ani aiki ne ko salati da tasbihi da hailala duka aiki ne to amma malace maka shi ilimi afdalul a'mali shine mafi fitin ayyuka domin su kansu waɗansu ayyuka suna buƙatar ilimi kafin Allah ya karɓe su ko shi yasa mai sharhi da ya kawo wannan kalma sai ya ce maka a ƙasa in ka duba a sharhi sai ya ce arada bihi ilmar dini abinda mala yake nufi da wannan ilimi ilimin addini ba ba ilimin boko ba yawwa kaga gunke nan wa ilmin shara'i da ilimin shari'o'i ne shari'a kaza halal ne kaza haram ne kaza wajibi ne kaza sunna ne kaza mustahabi ne kaza makaruhi ne kaza mandubi ne shine malam yace dalilin mai risala da yake maka awwal ilmu afdalul a'mal lima qala alaihi salatu wassalam domin abinda manzo Allah alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadisi yake afdalul ibadatu alfiki to to kaji ba ma shi amal yake ba shi afdalul a'mal yake ma sallah ba ibada bace azumi ba ibada bane amma manzo Allah yace maka afdalul ibadati alfiki mafificiyar ibada ita ce alfiqhu ilmin fiqhu shine ilmin shara'i din yace wa afdalud dini mafificin addini alwara'u shine tsantsanin duniya gudun duniya tsantsanin haramu shine alwara'u dan duk ibada ka in kana cin haramu to Allah zai karbi ibadar taka ban da cikin ka da haramu to ka kuwa ashe afdalul ibada alfiqi wa afdalul dini alwara'u sannan in mun koma can da malaka wal ilmu afdalul a'mali sai yace wa aqrabul ulama'i shi ne yake kusanta malamai idan lahi ta'ala zuwa ga Allah ta'ala shi ilimi na addini din shi ne yake kusanto da malamai zuwa ga fadar Allah ta'ala shi yasa Allah yake cewa inna ma yakasha Allah min ibadihi al-ulama'u inna ma ka sani al-ulama'u malamai yakasha Allah su suke jin tsoron Allah min ibadihi daga bayin Allah jahili ko ya ce yana tsoron Allah ƙarya yake yi Allah ya ce malamai ne suke jin tsoron Allah ba sai ka san abu ba za ka jin tsoron sa eh to baka san Allah ba sai yana za ka fara jin tsoron sa to wannan ilimin na addini shi yake kusanto da malaman ilan Allah ta'ala zuwa ga fadar Allah ta'ala yace me wa aulahun bihi mafificin su malaman bihi da ilimin da an samu dukkansu malamai kuma ilimin na addini to wanda ya fi su a wajen Allah su malaman aksaruhum lahu kashiyatan wanda ya fi su yawan tsoro lahu ga Allah aksaruhum mafi yawan su kashiyatan tsoro lahu ga Allah yawan tsoron Allah a cikin malaman shi yake ƙara kuma fito da mutum ya kawo shi kusa da Ubangiji. Wafi ma inda hura gabatan mafi tsoron Allah cikinsu shi ne wanda za ka gan shi yana ragabatan kwaɗayi fi ma inda hu cikin abin da yake wajen Allah na rahama saboda ya santa ya san falalar Allah da rahamarsa saboda haka yake kwaɗayin abin da yake wajen Allah. mala yake wani ilmu kaga ilimi shi fa yana magana da ilimi na addini kamar da bishari ya gaya maka arada bi ilma dini wa ilma shara'i wal ilmu kaga ilimi na addinin musulunci dalilin jagora ne ila kayati zuwa ga alkhairai na duniya da lahira shine ma'anar dalili bai nuna maka hanya zuwa ga alkhairi na duniya da lahira wa ƙa'idun kuma shi ilimi jagora ne ilaiha zuwa ga alkhairai din zai nuna maka dalili kenan kuma zai kama hannunka ya daka ƙa'idun kenan jagora ilaiha zuwa ga alkhairai in ka duba a shari da yake wa ƙa'idu ilaiha ba alherin da bai wuce a ranar lahira ka shiga aljanna ai sai yace qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man salaka dariqan duk wanda ya shiga hanya yaltamisu ya ilman da yake neman ilimi na addini a cikin wannan hanyar fa halallahu lahu dariqan ila aljanna Allah zai sauƙaƙe masa hanya zuwa ga aljanna wannan hadisi ne ingantacce da Imam Muslim ya rawaice shi mun koma can yake maka wallajau ila kitabillahi da kuma fakewa zuwa ga littafin Allah azza ya buwaye wa jalla ya girmama bayan kayi ilimi na addini to ka dawo kuma ƙarƙashin alƙur'ani ka fake da shi wa sunnati nabiyyi da kuma fakewa zuwa ga sunnar annabinsa ya dinga koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tibai sabilil mu'minina da kuma bin tafarkin mu'minai magabata suwaye muminai su ne salafus salih bayan wafatin manzon Allah tun daga zamanin sahabbai har tabi'ai har tabi'u tabi'in irin su Imam Malik hanyar da suka bi wajen fahimtar addini da fassara Qur'ani da hadisi to kai ma ka bi irin wannan hanyar kar ka bauɗe ka saba musu ina fata an gane wajibi ne ilimin ka kar ya sa ka fita daga ƙa'idoji da malamai suka shimfiɗa wajen yadda ake fasara alƙur'ani da yadda ake ruwaitar hadisan manzon Allah da yadda ake aikata ibada a zahiri karka bota hanya ka ce ka gano wata hanya da za ka bauta wa Allah a addinin musulunci da ya saƙa wa hanyar magabata saboda abinda da yake nufi kar ka saba wa ayan nan da Allah yake wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu min ba'di ma tabayyana ko lahul huda ne gaban wa yattabi ghayr sabilil mu'minina duwallihi ma tawalla wa nusulihi jahannam wa sa'at masir kaga yace wa yattabi ghayr sabilil mu'minina duk wanda ya saba wa Allah da manzansa umman yushaqiqi Allah wa rasulahu min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana gare shi ya gane gaskiya amma saboda son zuciya yake saba wa Allah da manzo wa yadda bi gaira sabili mu'minin kuma yabo ta hanya wanda ba ta mu'minai ba su ne salafu salih hanyar da suka bi wajen fasara qur'ani da hadisi da ruwaya yabo ta hanya daban da ta saba musu to Allah ya ce ni wallahi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa limana za mu bar shi da abin da ya kirkiro wa kansa wa nusulihi jahannama kuma za mu shigar da shi jahannama wa sa'atu masira makoma ta yi muni sai salan mala yake maka wallazo ila kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabiyhi yake wattiba'i sabilil mu'minina saboda kar ya shiga cikin wata wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wa khairul quruni mafificin zamani min khairi ummati ko na mafificiyar al'umma ukurdar da aka fitar da ita linnasi ga mutane to najatun ana samun tsira najatun tsira daga azaba da hallaka ya tabbata a cikin bin kairul quruni min kair ummatu uku da yan nas karnin nan guda uku da manzo Allah ya ce kairul quruni karni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم kagane ai mala yace maka khairul quruni wa hum sahaba sune sahabban manzo Allah radiyallahu ta'ala anhu mhm an mun koma can sai ne fa fil mafza'i ila zalika al ismatu kace al ismatu kiyayuwa daga barin shiga wuta da fadawa halaka ya tabbata fitti ba'i salafin salih haka ne ko cikin bin marigaya na kirki salafin salih marigaya wa hum ahlul quruni salasati awwal من العلماء العاملين ومن اتصف بأوصافه من المتأخرين kaje aka ce salafu salihi su ne ƙarnonin nan guda uku na farko tabi'ai bayan sahabbai sai tabi'u tabi'i ne su ne al-salasatul mufaddala ko al-qurunun al-qurunun salasatul mufaddala min al-ulama al-amilin daga malamai masu aiki da ilimin su a wancan zamani wa man ittasafa bi awsafihim da duk wanda ya suffantu da irin suffofin su min al-mutaakkidin daga malamai na ƙarshe wanda suka bayyana bayan karnin nan guda uku bayan shekara ɗari uku da wafatin manzan Allah waɗanda suka biyo baya suka yi hidima ga addinin musulunci to kar ka fita daga cikin da'irarsu da fahimtarsu domin ya ce wa fitti ba'i salafi sali annajat annajat samun tsira ya tabbata fitti ba'i salafi sali cikin bibiyar marigaya na kirki wa humul qudwatu su ne abun koyi fi ta'awuli ma ta'awwaluhu cikin fassara abin da suka yi tawilinsa su a salafin salif ka gane ai an dabaibaye a salaf da suna a salif kamar sun san wasu za su bayyana a ƙarshen zamani na yanzu su dinga kiran kansu salaf salaf to amma su ba salafin salif bane su salafin ɗalihi dama ba sa ƙarasa da salif kawai salaf suke so salaf su salafawa ne ba sa cewa salafu sali dan ba su bane ina fata an gane ha salafu salihi ana sallah zai bude wa musulmi wuta ha salafu salihi zai je cikin tsakiyar musulmi a masallacin juma'a ana sallah ya kada bon a masallacin fada na Kano in kai magana kuma ya ce maka shine ahlus sunna wal jama'a wal jihad ha kuma ya danganta kansa ga salafus sali a wannan ba salafus sali ba sai dai kishiyar shi ne salafus dali suna bin marigaya ne wanda suke lalatattun mutane amma in dai salafus sali mai na gaske to ana samun tsira a cikin bin tafarkin su suwaye salafus sali yace wahumul qudwatu sune abun koyi wanda ake koyi da su fi ta'awili ma ta'awwaluhu cikin yin tawili shine fassarar abin da suka fassara shi na alkur'ani da hadisi da maganganun malamai magabata ka gane ai in ka zo fassara alkur'ani ko fassara hadisi to kai irin fassarar da suka fassara da ma'anar da suka fahimta da su ake koyi wasu suke raji masambazu da kuma neman fitar da abin da suka bayyana shi na hukunce-hukunce shine istinbadi Allah ce la'alimahu allazina yastanbidunahu minhum hina istinbadi ka haɗa aya da aya ka fitar da hukunci ko ka haɗa hadisi da aya ka fitar da hukunci ko ka haɗa hadisi da hadisi wanda babu nassi sarihi a cikin wannan hadisin da ya nuna wannan hukuncin amma sai ka fitar da mafhumun nassi a cikin hadisin ko a cikin ayoyin alqur'ani shi ne istinbadi to duk abin da suka fito da shi na hukunce-hukunce suka bayyana shi to ka karba ka yi aiki da wannan fassara ta su wa idan kalafu in salafu salihi suka saba imam mali a mazhabansa ya ce wannan abin haram ne shafi'i ya ce makaruhi ne abu hanifa ya ce halal ne ahmadu bin hanbal ya ce mandubi ne ko misali ai kaga sun saba wai zakkalafu in suka saba fil furu'i cikin furu'a dama ba sa sabi ba sa sabani a cikin usul a cikin tushen addini dukkan su sun yarda shika-shikan musulunci guda biyar tauhidi sallah azumi zakka haji babu sabani wannan usul ne amma suka samu sabani cikin furu'a shine mazhabobi wal hawadith da faralin abubuwa waɗanda ba su zo a zamanin manzon Allah ba balantana a musu hukunci ba su zo a zamanin sahabbai ba ballantana a yi aiki da ijima'in sahabbai abu ne hadis ko hawadis daga baya ya faru kamar misali shayi da taba babu shi a zamanin maza Allah babu su a zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina Wurin shekara dubu ba a san shayi ba, ba a san taba ba bayan wafatin. Sai daga baya suka bayyana. Sai malaman musulunci suka tsaya suka duba kowanne da irin abin da ake samu a cikinsa da irin kuma amfanin da yake yi a ko hidima. Sai suka musu hukunci. akasarin malamai sun haramta taba sun halarta shayi amma akwai sun tsiraru da duka ba su haramta wani kasa tun da dai babu hannu tari a cikin ƙur'ani da hadisi yawa da haka suke fakewa suke shan tabus to idan aka samu su su salafus sali sun yi saɓani cikin furu'a to wannan yukurat kar a kuskura a fita an jama'a fi gabanin jama'an nan tasu ka samu ɗaya daga cikinsu ka yi riko da hukuncinsa ka ce kai dai a nan kana tare da imam malik da hukuncinsa ka dogara wajen wannan aiki ko ka ce kana tare da shafi'i ko abu hanifa ko ahmadu muhammad su ne salafin sali masu istinbadi masu fassara hukunce-hukuncen ƙur'ani da hadisi a cikin mazhabobinsu to idan suka samu sabani kar ka fita ka zama baka yi riko da ko ɗaya daga cikin su ba fil furu'i sai malaka walhamdulillah allazi hadana li hadha godiya ta tabbata ga Allah allazi hadana li hadha wa da ya shiryar da mu ga yin wannan littafi na risala ijmala littafi ya zo ƙarshe godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu li hadha ga yin wannan littafi na risala wa ma kunna linahtadiya ba mu kasance muna shiriwa ga yin littafi ba laula an hadana Allah ba dan Allah ya shirye mu ba dan ka dauki godiyar sa yayi akan littafin da Allah ya bashi iko ya wallafa na risala in kuma kai umumi ya gode wa Allah ne da ya shirye da shi ga addinin musulunci kamar yadda ayat ta zo tana bayani akai ai yan aljanna ne suke faɗa bayan sun shiga aljanna wa qalu alhamdulillahi allazi ko hadana li hada bayan sun shiga aljanna sun dawwama sun ce kai mun gode wa Allah da ya shiryar da mu li hada ga hanyar da ta kawo mu aljanna suna nufin addinin musulunci da suka karba a duniya suka yi aiki mai kyau har ya zama dalilin shiga sa aljanna suna gode wa Allah to zaka ya dauka wannan ma'anar ma da yake nufi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shirya da mu lihaza ga wannan addinin na musulunci wa ma kuna lina da ba mu kasance muna shiriwa ba laula an halana Allah ba domin Allah ya shirya da mu ba alhamdulillah yau mun karshen risala Allah ya kai mu jibla raba kuma za mu juyo kamar yadda muka saba da da qawaidi da ahlari da ashmawi da izziya da risala da askari dama su littafi ne na janna nisan da aka tsare su ana koma a maimaita su saboda a san fiƙihun da kyau insha Allah. A shi akwai ƙala Abu Muhammad. Yau akwai katima daidai kenan. Gobe talatan Allah ya kamar da lafiya ya ba mu iko sai mu karanta katima. Laraba kuma daidai kenan sai mu yi farkon littafi insha Allah. Alhamdulillah. Askar, me yau ma da Yakubu bai zo ba? ya buga mun waya ina cikin na je ta aziya ina addu'a ban tsaga ba ina ga ko zai bada uzuri ne na za mu tashi dari da nawa to shafi dari da tara asali na za mu tashi wa yustahabbu liman dana minhu ko ana so ga wanda ya kusanci mamaci da aka sa shi a cikin kabari jiya mu yi magana yadda ake kabari da yadda ake binnewa ko da yadda ake kunce ɗaurin nan na kansa da na tsakiyar cikinsa da wajen ƙafafuwa yace wa yuhalu alaihi turabu sai a tura masa ƙasa to lokacin da za a binne shi din nan wa yusahabu ana so liman da naminu ga wanda ya kusanci kabarin idan yana kusa da bakin ramin ana so an yi hasuwa fihi ya watsa ƙasa cikin ƙabarin salasa hasawatin watsawa uku ya ɗebo ƙasa haka kafin a tura din ya ɗebo ƙasa haka ya zuba ya sake ɗebowa ya zuba ya sake ɗebowa ya zuba ina fata an gane sannan kuma sai ya tura mar ƙasa an so wannan amma ba wajibi ba ne ina fata an gane mai muktasar khalil kamar yadda bishari ya kawo ya ce wasu muktasar khalil daga cikin mustahabbai na ladubabbin na mamaci ya ce wa hasu karibin fihi da watsawa na makusanci fihi cikin wannan kabarin salasan ya watsa masa ƙasa sau uku ai nudiba an so biyadaihi da hannayensa ma'an baki ɗaya min turabihi daga turbayan kabarin ba wata daban zai ɗebo a gefe ba a lokacin da zai zuba ƙasar nan sau uku ƙa'ilan yana mai faɗi ma al'awwal tare da ƙasar farko da ya ɗebo a hannu zai watsa sai ya karanta min haka laƙanakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra an so ya karanta wannan ayar min haka laƙanakum Allah yake dama da ita ƙasar muka halicce ko wa fiha kuma cikin ka za mu mai da ku wannan hannu kurijukum da gaggare ka za mu fito da ku tarafin ukura wani lokaci daban shi ne tashin alƙiyam to an so lokacin da za ka zuba ƙasa ta farkon nan ka karanta wannan ayi sannan na biyu da na uku ba sai ka sake karantawa ka gane ai idan ka zo zubawa ta biyu in ka ɗebo ƙasa ta biyu yace wa ma'asani tare da zuba ƙasa ta biyu sai ka karanta fiya nu'idukum kaji ayar za ka kasa kashi uku in ka ɗebo na farko sai ka ce ina khalaqnakum sai ka zuba in ka ɗebo na biyu sai ka ce wa fiha nu'idukum sai ka zuba in ka ɗebo na uku sai ka ce wa minha nukhrijukum taratan ukra sai ka zuba wannan duka ababun mustahabbi ne wannan fa liman da na minu ga wanda ya zo kusa da kabarin wanda yake nesa jama'a ta yi yawa to wannan shi ya tsaya ya jira a gama binnewa a yi addu'a wa yi kurahu bina'u an karanta gine kabari gini kamar ɗaki ya zama za a yi masa kyaule da kofa sai an bude sannan a shiga inda kabari yake wannan makaru ne ba wai kewaye shi da ake da bulo ba a gine shi a mai da shi kamar ɗaki makaruhi ne ba haramun ba wata jisisu da kuma filas ce kabarin saman kabarin a sa filas a wato siminti a yi filasta a bar kasar a dinga ganin ta ko tsakon fanin amma ba a so a sa siminti a shafe saman kabari makaruhi ne wa turamun niyahatu an haramta yin kururuwa da ihu wai dan an yi mutuwa wa izharul jaza'i da bayyana korafi da raki a gane inna al-insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazua in sharri ya same shi mai yawan raki ne da ba khuliqa halu'a an halice shi mai korafi al halu korafi halu'a mai yawan korafi idza masahu sharru jazua in sharri ya same shi sai kaji yana talaki wa idza masahu al-khairu malu'a in alheri ya samu kuma sai ya hana sai juru ba zai faɗa ba ba da san ka ce ka san mun ko ka ko ka taimaka mun sai zama manu amma yawan hanawa to an haramta bayyana raki da korafi wai dan an maka mutuwa ɗanka ya mutu ko matarka ko jakima ko uba ko wani makusanci ko wani aboki ko masoyi ka nuna haƙurinka da juriyarka amma bai hana ka yi hawaye ba wannan tausayi ne amma kururuwa da ihu da baƙaƙen maganganu haramun ne shine izharul jazai bayyana laki dan an maka mutuwa haramun walladamu da malin fuska ko kunci wa shaqqu da tsaga gefen riga ko mutum tsaga aljihu ya kicce ka tufafinsa wai dan bakin cikin an masa mutuwa wannan haramun alhamdulillah mu da wannan mutanen ba su san wannan ba ka dai bar laki da kuka da ihun ana yi amma malin fuska da an yi mutuwa da tsatsaga tufafi in mata ne har suna tunje gashin kai suna cire gashin kai da hannu wai su masoyinsu ya mutu wallahi ka zai ce a inda wannan ne kuma ku jira zan dawo inda akan wannan ne gobe ma zan dawo wa yusahabu ta'aziya an so jajantawa shine ma'anar ta'aziya din larabci ne ta'aziya da hausa shine jajantawa ka jajanta masa saboda wani nasa ya mutu fa yuqalu ana fadin an zo ta'aziyar ahsanallahu aza'ak Allah ya kyautata haƙurinka shine ma'anar dama ta'aziya din haƙuri ba da haƙuri shine ta'aziya aza'u din haƙuri to ka ce ahsanallahu aza'ak Allah ya kyautata haƙurinka wa alhamaka sabar ya tusa maka haƙuri wa gafarallahu limayyitika Allah ya gafara ga mamacinka wannan a taƙaice kenan da ba za ta cewa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya bada haƙurin jurewa shine malaka au gaira zalika ko wani wannan irin wannan kalmomin ko da ba wannan din ba ba ahsanallahu aza'aka wa alhamaka sabara wa ghafara Allahu limaytika ko da Hausa ba idan ka faɗi wasu kalmomi da suke kama da wannan wannan an so haka mimma yahduruhu ga wanda ya halarci wajen da aka yi mutuwa ko a bakin kabarin ana binnewa kafin a taso ka iya masa ta'aziyya ko bayan an dawo gida an zauna ka iya masa ta'aziyya wallahu a'lamu Allah shine masani alhamdulillah sai mu Ale Mahmud yayi? To. Ale duba yau ma zai fito ba? Kuma ka ai ba kasuwa ku? To, ina za mu tashi? Allahu Alwabi, ɗabi ɗari da saba'in da takwas, da muna cikin tamrinin fil irabi ba, don yi na farko zubi hati shatu. to sai ba shi ne na biyu ya ce a arif ma ya ati ka yi mana lirabin abubuwan da za su zo nan gaba na ɗaya da na biyu na farko ya ce suri kalmalu an sace dukiya ba saraka sari kulmala ba ba barawo ya sace dukiya ba suri kalmalu sai ka ce surika fi'ilu mazi fi'ili ne ma bi kamar saraka sai dai shi wannan mabriyul lil majhul abin ginawa ne ga wanda ba a san wanda ya satar an sace dukiya an gina shi ne lil majhul to almalu sai ka ce na'ibul fa'il shine na'ibul fa'il marfu'un bi dhammatin zahirati in ka ga dama kuma ka ce almalu abin nan mabinu liman lam yusanni fa'ilu duk ana faɗa ko ka ce mabinu lil majhuli wannan a takaice kenan ko ka ce mabinu abin ginawa ne liman lam yusanni fa'ilu ga wanda ba a ambaci fa'ilin sa ba a ce saraka sariqu ba sariqu ba shine fa'ilin saraka ba to lam yusanni fa'ilu ba a ambaci wanda ya aikin ba na satar sai ka ce almalu maf'uli ne amma wanda ba ambaci fa'ilinsa ba ko kuma ka ce mabnu lil majhuli da ɗaya ne to sannan sai da lam tusbaq sayyaratuna ba a tsere wa motar mu ba sayyara ka gane ai inda a ambaci fa'ili sai a ce lam yasbaq zaidun sayyaratana zaidu bai tsere wa motar mu ba ko ka ce sayyaratu zaidin lam tasbaq sayyaratana motar zaidu bata tsere wa motar mu ba ko dama zaidu shi da kafarsa ai zai iya zai wuya ya tsere wa motar to sai ka ce lam tasbaq sayyaratu zaidin sayyaratana wannan mabiyul lil fa'il kenan to amma ka ce lam tusbaq sayyaratuna ba a tsere wa motar mu ba lam harfu nafiyin wa jazmi lam din harafi ne na korewa wa jazmin da kuma daure fi'li mudari tusbaq fi'lun mudari'un majzumun bi lam kuma mabniun ne lil majzum an daure shi ne saboda lam asali tusbiqu ne lam ta shiga ya zama kuma bani sai aka ce lam tusbaq sayyaratuna shine na na ibul fa'il sayyaratuna ita ce mafi'ulu lallu lam yusammi fa'iluhu ita ce kuma na'ibul fa'il wannan shine irabun waɗannan kalmomi guda biyu alhamdulillah sai ne a tajul gani wajen usul shafi na nawa shafi na ɗari da goma sha tara ina za a tashi a tajul gani lil usul shafi ɗari da ashirin da tara ɗari da sha tara ina za mu tashi ɗari da sha tara alfasul sani fasili na biyu a cikin kitabun ɗahara. Fi akwai ya a gabarra? Akwai ya a gabarra? Ba za ka kai fi ta ɗihiri hinna. Fi ta ɗaukuri hinna. Fi ta ɗaukuri hinna. Cikin tsarkin su mata, me yake nufi da tsarki? Ai ɗaukewar jini, ba wankan ba tukun. cikin ɗaukewan jini wa hukumin ha'idu wan nufasa da kuma hukuncin mai jinin haila da kuma hukuncin mai jinin biki ina fata an gane an aishata abinda yake nufi da hukumin ha'idu wan nufasa da shirya ce huwal man'umin kulli ibada shine hana musu dukkan ibada abinda nake ibada ta sallah da ibadar azumi eh kullu din wannan muƙayyada ce ba dukkan ibada aka hana su ai ba hana su cire zakka ba ko ba da zakka ba ibada ba ba hana su yin sadaka ba ba a hana su karanta qur'ani tilawa ba don tsoron mantuwa ai shi ma ibada ne ba a hana su sadar da zumunci shi ma ibada ne to kulli annan ba kulliya ba ce ina nufin sallah da azumi sai ya ce wa minal jima'i haka nan an hana su yin jima'i a halin jinin haila wa minal mukudatil masjidi an hana su zama a cikin masallaci wa minal tsawafi bil ka'aba an hana su yin tsawafi a dakin ka'aba al-musharrafa a daukakewa amma baqiyatu amalil hajji amma sauran ayyukan hajji wanda ba tsawafi ba fata'amaluha mace mai jinin haila ko biki za ta aikata kamar sa ya ce insha Allah za ta yi tsayuwar alfa za ta kwana a muzdalifa za ta je ta yi jifa a kwanakin jifa za ta yanka dabbata ta hadaya da sauransu don duka ibada sai ba hana ta sai tsawafi kawai har sa a yi tsakanin sama da gona duka za ta yi tsawafi ne kawai ba za ta yi domin koma ma da ya ce an aisha ta a wasu daga sayyidu suna aisha anna asma'an na na asma'u ai binti shakli al-ansariya ba binti ubaysin ba sa'alatin nabiyya ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama an gusulil mahidi ga wankan haila fa qala sai manzo Allah yace ta'khudhu ihdahunna ma'aha ɗaya daga cikin hukuma su junan haila ta kuzu ma'a ta ɗauki ruwanta a cikin ƙwarya ko a cikin ko ma menene wa sidrata da magaryarta ai hiya na batu ita sidra wani tsiro ne menene mai albarka yusa'idu alal nazafa da yake taimaka wajen tsafta ka sabulu inda na kamar sabulu ne a wajen mu mutanen yanzu idan aka yago ganye aka kwankwatsa shi ta gane ai in ta mulke cikinta kafin ta fara wankan haila in ta zo wanka zai fitar da dukkan wani datti na jini da ya bushe a jikinta kamar ka sa sabulu ne in ta zo wanka fa ta ɗaharu za ta yi wanka fa ta husina tsuhura ta kyautata wankan shine a tsuhura ثم me to wancan tsarki da ake nufi na fitsarin da ta yi da kuma gusar da jini da ya bushe a jikinta da wannan magariyar da kyautata wannan yin tsarkin ثم ta subu ala ra'as siyasa na sai ta zuba ruwa a kanta farko ke na farkon wankan fatadlukuhu ta cuɗa kan nan nata dalkan cuccuɗawa sharidan mai tsanani hatta ya buluga shi'una rasiha har sai ya kai sukan gashin ta tabbatar ruwan ya ratsa har ya taga can tushen gashi jikin fatar ai lamba ta ce da ai hata ya tunal ma'u har ruwan ya fadi ila usul sha'ab zuwa tususukan gashi wa ya ummar ra'asa kullahu kuma ya game kan gaba ɗayansa shine hatta ya buluga shi'una ra'asiya ثم تصب عليها الماء sannan sai ta zuba ruwa a sauran jikinta dan ba ta sha bakwai ai fa ta umma jismaha da game dukkan jikinta bihi da wannan ruwan wata duluka wata cikin dashi ikimalan domin shi zai zama cikawa duk da har ga wannan tsarki nata ثم تأخذ فرسة sannan sai ta ruko auduga ita ce firsa a nan bitasilisi awwalihi ka sufa wa kuduna ka ji ba kamar sufi wa kuduna da auduga idan ta ɗauko ta menene mu masu katal wacce take a bar shafa wa turare auduga bayan ta gama wankan ba ta yago auduga ko ta dawo ɗaki ne ta shafa mata turare ai mu ɗaya mata bilmiski mumassaka din nan daga miski ne miskun aka ce mumassaka shirkatan auduga mumassaka a bar shafa wa miski in ta rasa miskin ma duk turaren da suke da shi ta shafa in ta yassara in miskin ya sawwaka wa illa in miski bai samu ba faɗi bu aka ta nemi wani turare da ba ba sai miskin ba in an samu miski shi aka fito shirkatan auduga mu masaka a bar shafa wa musu fata da haru biha sai ta yi tsarki da ita ne mana ta cusa ta gogo cikin farjin nata gaba ɗaya shi da tsarkin da za ta yi da wannan audugar fata da haru din nan bi hasbi ida ta aini da shafewar ɗayan kan guda biyu ai ma'ana ta ta haru biha ta yi tsarki da ita tar guda biyu ke asali sai aka shafe ɗaya aka ce bata kan har biya makalar da azuma'u sarkin shi ne wadiha fi farjiya ta sanya audugan na a cikin farjinta makalar da azuma'u sai ta wannan azuma'u ansariya yace wa kai fata ta har biya ya rasulullahi ta yaya za ta yi tsarki biya da auduga ita ba ruwa ba ce ba ƙasa ce da ake gogewa ba ta yaya za ta yi tsarki biha da wannan auduga mai turare ba ƙala maza da ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ta ɗan hari na biya ki tsarki da ita shi maza Allah yana da kunya magana sai da ta shafi abin da ya shafi cikin farji to ta yaya zai to ɓaro ɓaro ita ki tusa auduga a cikin farjin ba matarsa ba ba muharramiya ba kuma a gaban mata da ta ƙara tambaya ta wani ya suna ta yaya mace za ta yi tsarki da auduga kuma da aka saba mata turare alhali an san ruwan tsarki sai ya zamfa ruwa ne wanda bai cuɗanya da turare da komai ba kuma ga shi an ce wai ta yi tsarki da auduga bata san kinaya yake mata ba sai ce subhanallah wannan kalma ta subhanallah maza ya faɗa ta'ajjuban domin mamaki min daga wannan matar haisu lam ta fahimta yayin da ta kasa fahimtar abin da yake nufi to na na Aisha tana jin wannan faqalat Aisha na na Aisha sai ta karbi zancen tun da ita mata sai yar uwarta sai ta ce abin da ake nufi da tatahharu biha ai ta tabba'ina ki dinga bibiyar asarar da gurbin jinin inda kika san jini ya taba a jikinki kafin kiwon kan nan to ki dinga bin wannan inda jini ya taba da wannan auduga mai turarin kina gogawa kina shafawa to kaga wankan da ta yi ai kusan ya wanke duk na waje na cikin ne yanzu za ta dinga bibiyar sa da auduga tana goge mahallin wannan jinin sai mai shari'a ta maka mahalluhu shine asarar dami ki dinga bibiyar mahallin jini yake wa huwal fardu shine farjinta shine mahallin dami yi ya fi da sanya wannan audugar ta cusa a cikin farjin. Wa fi ruwayata a cikin wata ruwaya, ƙala manzo Allah ya ce ku zi firsatan, ki riƙi auduga mu mastakatan a bar shafarwa a bar shafawa muski. Fatawar da ibiya ki yi alwala da ita, alwala a nan ma'ana shi da tsarki da ya faɗa a can. Salasa har uku. ya kawo lamba ta hudu ai kala hasa zaka ya faɗe ta har sau uku wasu hayan na biyu manzo Allah da lamba ya ji kunya ya fito balo balo ya gaya mata yadda za ta yi da wannan audugar ya gaya mata ki yago ki yi alwala da ita ba ta gane wata irin alwala ba nace to ta ya zan yi alwala da ita a wannan ruwaya ya ji kunya ya ƙara maimaitawa har so uku a na uku fa a raba biwaji sai ya kawar da fuskar gabanin matar ya gaya mata ya har so uku yana maimaita kalmar ta kasa fahimta shi kuma ba zai iya fitowa balo-balo ya gaya mata ba saboda kunya sai juyar da fuskarsa an ha gabalin wannan mata to a nan ne na na aisha ta shigo wa qalat aisha to aisha tace ni'man nisa'u nisa'al ansar sai da sai da ta yabo ga matar tace kai madalla da wannan mataye matayen madina lam yakun yamna'uhunna alhaya'u alhaya'u kunya lam yakun yamna'uhunna bai kasance yana hana su an ya tafaqala su dini su fiqhu cikin addini kalma ce da wannan magana da kamata ta gaya kowa ba sai mijinta ko ko mace yar uwarta amma ga shi ba ruwanta ta zo gaban mata da miji manzo Allah da manzo da na Aisha tana tambaya dalla dalla an gaya mata ma ta ce bata gane ba sai an mata baro baro duk da mata an sani suna da kunya suna na Aisha take yabon su liman nisa'u nisa'al ansar madalla da mataye nisa'ul ansar matayen Madina lan yakun yamna'uhunna al-haya'u an yatafaqahna fi din kunya bai zamanto yana hana su su nemi fahimta ba cikin addini sannan sai ka gaya masa ga abin da ake nufi rawahu al-kabbutu illa turmuzi wannan hadisi marwaita biyar daga cikin sittu sahihi suka rawaice shi illa turmuzi in banda imamu turmuzi bukhari muslim abu dawud da ibnu majah an-nasa'i su rawaice shi turmuzi ne kadai bai rawaita ba alhamdulillah fatiha da salatul fatih Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإكرامه العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله